الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ainihin kaddarci tattaro mu cikin wannan masallaci na stm wannan rana ta lahadi wadda muka karatun wannan littafi na nuriya a kasida ta ibn al-qayyim al-jawzi wanda muna cikin a wani dogon bayani wanda ya zo na fasali jirka fi kudumi ra kabal akhar a wanda ina ganin a takaice za mu tashi shayi na 61 ko kusan a ƙasa baiti na biyar ko ya lisuwa da ƙasa zuwa sama a shi na baiti na biyar to amma daman muna magana na akan abun nan ku a jan kunnai da jahamiya kai ma irin su a sha'ir wayanda sun yarda da wasu siffofi ba su yarda da wasu ba to sura suka ja hankalinsu in yarda da dukan shi na abin da ya shi sai mu koma ɗan can sama baici na bakwai idan an kai lisahi da ƙasa da ya ce famata سمحت لهم بوصف واحد أي كود يوشي سمحت لهم كي مصبيوة بوصف واحد لصفة دايا abinda su jahamiya ka faɗa ma irin asha'ira yayin da ka amince ka yarda Allah shina da siffa ɗaya to hamalu alaika za su kai maka hari bi hamalatil fursani a da irin kai hari na wanda a saman abin hawa fasuri'ta fasuri'at sar'ata man gada muta لبتا وسط العرين ممزقا لهمان فسرئت سيسو كاين دكي سرعت إرن كادا ومنغدا وند يوا يجري متلبتا شنا cikin rikicewa wastal arini cikin sassarkiya ya ce al'arin inda namun daji ka ainihin zama mubazziqan lahamani wanda za a yi kace-kace da nama ne fali za ka nan za mu tashi ko fali za ka an karnal jami'a makhafata ta jisimi an sirna ilal qur'ani suka ce fali za ka don haka an karnal jami'a mumun mu shiga daya in ji su jahamiya ko duk wata siffa da za a siffanta Allah da ita mu ba mu yarda da ko guda ba ba a cewa al'alimu na ko albasiru ko asami'u mu ba mu yarda da wannan ba makhafatar ta jisimi don jin tsoron ga a yi Allah jiki sun ka ce an sirna ilal ƙur'ani har in mun ka tafi wajen ƙur'ani to in mun ka da ƙur'ani ai za mu samu haka ولذا خلعنا ربقة العديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولذا سنك دان هكا خلعنا من warware yanci abun ga yan kama akuya an ga karba mata igiya an ga hidda mata shina alkhalqa ko an ga sa ma abun ga soncewa ko waliza don haka khala'na ribkatal adiyani min a'anaqina sai mun kasance yaggiya addinai akan wuyanmu fi salifil azmani tun can tsawon zamani tunda mu ba ta addini muka yi ba walana sun ce kuma muna da mulukun muna da dai sarakuna kawamun rusulal ula waɗanda sun yi ja'in ja hito na hito da manzanni na farko manzannin da ja'u bi isbati sifati ko waɗanda sun zo da tabbatar ma'alla siffa sai suka ce kamani akwai wanda aka ce maman shina daga cikin yunaniya to shi wannan ya yi jayayya da manzanni muna fahimta karatun sun ka ce ai mu muna da jagorori kamar muna da masu mulki cikin abin da muka aƙidantuwa da shi muna da walana mulukun muna da masu mulki waɗanda kawamun rusulul ula sun yi hito na hito da manzanni na farko manzannin da ja'u bi isbati sifat waɗanda sun zo da tabbatar da siffofi shina sai ce kamani waga kafin ta shibihi ta man shina a shi wannan sarki ɗin ya yi jayayya sai ce fi ali fir'aunin وهامان وقارون ونمرود وجنكيز خاني yace fi ali fir'auna muna da ma cikin mutanen fir'auna wa hamani da hamani ko wa qaruni da qaruna wa namrud duk muna ciki muna da su tunda ai waɗanda ba wanda bai yi inkarin Allah ba ko muna fahimta waɗanda jagorori na waɗanda sun yi inkarin ubangiji to sun ka ce ai suna da su da jinkiz khani jinkiz shi na ɗaya na aka ce daga cikin dakaru na tatar waɗanda sun ka kashe wanda ya kashe al'ummomi masu dama suka ce kuma walanal a'immatu kal falakal falasifatil ula lam ya'ba'u aslan bi zil adiyani muna da kuma a'imma muna da jagorori banda ma masu mulki waɗanda sun yi musu ubangiji suka ce muna da jagorori kamar falasifa tunda ai malaman falsafa suna inkarin Allah babu Allah shi na ce lam ya aba'u ba su kula ba ma aslan tun asuli bizil adiyani da ah, ma'abucin addinai ba su kula ba su babu wani zancen Allah a falasifa babu Allah ko yanayi na ko minhum daga cikinsu aristu akwai al'aristu jagora na daga cikin jagorori na falasifa sun shi'atuhu sannan shi'a tashi tarkace ne ko jama'a ta yi ila hazal awar sun ce har yanzu wa inda kulle awalin kuma kowane lokaci ma haka na akwai su ma fihimu man qala inna allaha fawqa al-arshi kharij hadhihi al-akwani duka waɗancan da ya zano ce ma fihimu suka cewa babu cikinsu in ji jahamiya man qala wanda ya ce inna allaha fawqa al-arshi allah shi na saman al-arshi kharija hadhihi al-akwan shina wajen wannan duniya din babu yanzu su wani an dalili a kansu su jahaniya su fir'auna su karuna su namarudu eh suna wai an jagororin su eh su salaf din su kenan kalla bari ma wala qalu ba su ce ba bi anna ilahana mutakallimun bil wahyi wal qur'ani cikin su ma ba wanda yace a'a ubangijin mu shina magana da wahayi da kuma qur'ani babu wanda ya faɗa cikin su wali ajli hadha radda fir'aunun ala musa wa lam yaqdir ala al imani sun ka ce wali ajili haza don ma haka radda fir'aun ala musa fir'auna ya yi raddi akan musa ya ce a ya ayyuhal malauku ma alimtu lakum ga yana cewa wa, wa ma rabbukuma ya musa kaga in kari na ya ce ya harunu lilisar hanko da an ya tsale wa ila ilahi musa wa inni la azunnu min al kadhibi na kaga raddina to su jahamiya suka ce dan ma haka fir'auna yayi raddi akan musa walam ya kadir dan haka bai samu yi iko ba alal imani akan yi imani إذ قال موسى ربنا متكلم فوق السماء وعنه متداني ya saƙi imani saboda shi musa ce rabbuna mutakallim ubangiji yaushe na magana kuma fauƙas sama shi na can sama sannan wa'annahu shi kuma mutadani kuma shi na kusa da bayan وكذبن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهان وكذبن سينا حكى ابن سينا shi ma an wani ba yahudi na wanda ya karanci ƙur'ani ya hardace ƙur'ani ya san a addini to amma kuma shi ya tsunduma cikin falsafa to shi na sai suna ce ai lam yakun minkum bai cikin wala atba'uhu haka ma mabiyanai bal sana'u bari dai sun yi aiki na bidihani da rufa-rufa shi na dihan ruwa-ruwa a bayyana saɓanin abin da an ga ɓoye kamar su abin da sun kai kamar addinin su kai ba addini na ba ku aza addini su kai wa kazalika tusi lamma an gada za kudratin lam yakhsha min sultani wa kazalika tusi haka ma tusi an ce shi tusi din ga shi na wanda ya zama ma tatar shi ya jagoranci ne ɓangaren nuna mai wasu abubuwa wajen misir da inana wajen inda ya yi fatattakan nan to shi ya jagoranci shi na ce lamma an gada yayin da yawaye gari za kudratin ma'abucin iko lam ya bai ji tsoro ba min sultani daga wani sarki ba sarkin da ya ji tsoro qatalal khalifata wal qudata wa hamilul qur'ani wal fuqaha'i fil buldani yayin da ya samu iko qatalal khalifata ya kashe duk inda wani halifa shi sai da ya kashe shi wal qudata da duk inda wani alkali ya kai ya yi shike sai da ya ainihin kashe shi wa hamil qur'ani duk wani maharacin qur'ani sai da ya gabaya gare wal fuqaha ya bi malamai wa'anda sun ga karanci shari'a dinga kashe su fil buldana cikin garuruwa to wai shi na wai wannan shi na ba abin koyinsu me yasa wai an ka kashe waɗanda halifofi da kuzata abinda suka ba da hujja me yasa shi tusi ya kashe su ko saboda me izhum mushabbihatun mujashimatun wa ma danu bidini akabiril yunani abin da ya sa kamar da Allah cewa ma naqamu minhum illa an yu'minu to shine yake izhum saboda su abin da ya sa kashe su mushabbihatun suna kamanta Allah da halitta su ce Allah shina da hannu ko kafa ko wani abu mujassimatun suna ma Allah jiki wa ma danu kun ba su yi addini ba bidini akabiril yunani da dinin da addinin mayya mayya yunaniya a wanda falasifa falasifa mayya mayyan falasifa walanal malahidatul fusulu a immatat ta'tili wa taskini alu sinani ko walana sun ka ce muna da mulahidatul fusul mulahida waɗanda sun kanaci wurin ba Allah alfusul waɗanda suke gwarazi a immatu ta'atil waɗanda suna jagorori na kora Allah wanda kore ma Allah komi suna jagorori wa taskin da kuma cewa ubangiji shina bisa al'arshi alu sinan mutanen sinan walana sun ce muna da tasanifun rubuce-rubucen biha ghalabtuhum misla shafa wa rasa'il ikhwan walana muna da tasanifun rubuce-rubuce biha ghalabtuhum da su mun ka rinjaye su su ahli suna mun rinjaye su da waɗannan littattafai sai ce mislu shifa ko misalin ashifa amma ba ta iyadul qadi ba a minana wa rasailil ikhwan akwai rasail na al-ikhwan na ina ganin shi a rustum shi addasu wa kazaka al-isharatu allati hiya indakum da kuma al-isharat wal littahi na wanda akwai shi wurin قد دمنت لقواطع البرهان wanda ta tattara ta ƙunshi da yanke hujjoji wani littattafai sun yi- su- suna kumshe da yanke hujjoji قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان سوى أن لتتقوي ta yi huruci da kishiya abinda a taura da injila da ƙur'ani sun ka zo da su Allah sa muna gane karatu shi yanzu abubuwa suna ba da hujja ta wadda za ta karya ahli sunna muna gane ha hiya indakum mislun a fusul yassa ko amma eh e ba fusu suna ba hiya indakum mislun nususi wa fawqaha fi hujjatin qati'atin wa bayani hiya indakum su wa'annan littattafai wurin ku mislun nusus misalin wa nasoshi na misalin nasoshi na wa fawqaha kai suna saman nassi fi hujjatin qati'atin wa bayani cikin yankakka hujja da bayani wayan jalil taqwai sun yi nassi kamar nassi suke ko kuma a sun yi nassi to idan sun yi nassi to kaga za a bar nassi a yi sai a aiki da su ko yanzu in ka ce ma wani ba a ganin Allah to zai iya kawo maka wani littafi ce aina an tabbatar da ganin Allah to mi shiga so shi nuna kaga wancan littafi ya ɗara nassin ko kuma ya yi imani da mi da littafin saman ƙur'ani sai suka ce wa iza ta hakamna فإنا إليهم يقطع التحاكم لا إلى القرآن وإذا تحاكمنا إذا زامك حكمتي فإنا إليهم يقع التحاكم نن ودل تتغنى نن ما حكمتي زي زي زي ينكي لا إلى القرآن ما قرآن بقى ba cewa za a yi ba a toga ƙur'ani a'a ga wa'ancan littawai can za a ƙara hukunci eh ya yi ƙur'ani ko duk irin wanda za kawo hujja cikin ƙur'ani ba nan za a koma ba sai an koma can sai abin shi warware abin da aka nuhi da shi warware idan kai ka ce akwai Allah sai a ce maka ina shi idan baka nuna shi ba to an hikarin ka babu shi in akwai shi ka nuna shi muna gane ya to kaga an ce ai sai ka nuna shi akwai sai ka nuna shi kare zai nunu to sai ce to tunda mun ce babu shi kuma ka kasa nuna mana shi babu shi to kaga a hankali me zai faruwa a hankali kai ka ce akwai Allah a nasacce a hankali ya ce ma ya akwai shi nuna shi ka kasa nuna shi to a hankali sai a ce ni a hankali babu shi kenan tunda inda akwai shi da an nuna shi ba an ce cikin misalin da aka bada ba wani malamin falasifa na filozofi ya ce babu Allah yan akwai Allah kuma a nuna shi an ga ce ɗaya daga cikin ɗalibai ne ya kawo mai wani misali ko kama a ce wari na tashi wurin ga to sai a ce ka nuna wari ko kamshi na tashi sai a ce nuna inda ka nuna kamshin kamo shi ka gwada mana aha da hankali ko eh magani eh to kaga kamar misali abubuwa da yawa ba za ka iya gudun su ba akwai su baka gudun su dole ka yi imani da su iz qad tusa'iduna bi anna nususahu lafziyatun uzilat anil iqani iz ko qad tusa'iduna sun ga ce sabida su za su kama muna waɗannan littattafai bi anna nususahu sabida shi nassin qur'ani lafziyatun lafazina kamar zalliyun nan uzilat an gusar da shi an kauda shi anil iqani daga tabbat ba tabbat na ba muna gane su abin sun ka hukumta ƙur'ani magana ta zanniya ba ƙata'iyya ba eh fali zaka ko حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني سنكتي فلذاك دان هكا حكمنا عليه منك hukunci akan shi ƙur'anin wa an tumu da ku mun ka hukunta ƙaular mu'allim maganan malami na farko awwalan na farko wasani da na biyu suna malamansu na falasifa da irin su aristum da irin su ibni sina da haka mun ka hukunta maganar su ita tabbata amma ku abin da kuma da bai da tabbat sai ce ya waila jahamin wabni dirhamin wal'ula قالوا بقولهما من القرآن kaitan jaham da ibnu dirham wal'ula da wa'yancan maƙalu sun waɗa bi ƙaulihi ma da maganar su minal kurani magana wanda ba a gane ba abin da ya ce kuwa kama irin abin da wani kugi haka kama sun haɗa maganar da bata wuce kugi ba بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان ثم بقيت من التشبيه يا يا يا ونزو نكمن تاوكو بقية فيه وتوزوا تكيني تكين مغانا كاغا نقضت قاولولي قواعده a sasanni ne min al'arkani daga girshikan ta warware maganar a yanfi sifati makhafatar ta jisimi suna kore ma'alla siffa don jin tsora a yi mai jiki la yalwi bai karkatowa ala khabarin wala ƙur'ani bai ma kallon hadisi ko ƙur'ani haka zai warware wai haka zai warware ma Allah siffofi don ga a ce Allah shina da ni shina da jiki wa ya ƙuru shina cewa inna Allah ya yanzu Allah shina ji au yara ko shina gani wa kaza ya alamu sirra kulli jinani shin haka Allah ya san duk abin da a cikin zuciya Allah ya san shi wa yaqulu haka shina cewa inna allaha qad sha'a alladhi huwa ka'inun min hadhihi al-akwan inna allaha wai tabba allah qad sha'a shina yaso hadha alladhi huwa ka'inun abun abubuwan da sun ga kasance min hadhihi al-akwan daga cikin wannan duniya allah na yaso su wa yaqulu shina cewa innal fi'la maqduran lahu wai aiki shi ma ƙaddartacce na ga Ubangiji, walkaunu yansibuhu ilal hadasani halitta ko ita duniya ana danganta ta zuwa faruwa ita duniya faruwa ta yi akwai Allah mai kaddartawa akwai wani Allah shina ji akwai wani Allah shina gani har ya san sirrin kaza kaga wa bi nafi tajsim da korawai tajsim yi ma Allah jiki yasrahu fil wara shi ka ihu cikin halitta wallahi ma hazani muttafiqani wallahi waɗanda ba su haɗuwa ba su zama sun haɗu ba za su haɗe ba har abada lakin na sai dai mu kulla mahalu mu mun ce muhalu abuna wanda bai yiwa shine muhal kullu za hadrin min at-tajsim wal imkani a ce wayan gawai hadar na tsoratarwa na daga yi ma Allah jiki da yi ma Allah wuri wanda abuna wanda bai yiwa a ce wai Allah bai yi bai gani bai kaza bai da kudura bai da mi bai da mi shi na abin da zai nuna Allah shi na yiwa mun bai fi magana ba zai yiwa ba abu na wanda bai yiwa yayin da duk aka wanga abubuwa to ba ana son a tsarkake Allah na ba ana son a kura Allah gaba ɗai an ce bai shi bai gani bai sani ba bai sama bai ƙasa bai duniya bai lahira to shi na ina kaga babu shi kaga wannan ba abuna ba wanda za a ce ba abuna ba wanda zai yi wa ko a sai ya zo bari mu ƙara cikin sai ya kawo ni faslun fi qudumi rakabil iman wa askari qur'an yanzu ka ba an zo ƙarshen maganganun ko to an samu gabatowar wasu matahiya na imani kuma dakaru na ƙur'ani wa ta fariko ya ce sai wasu sun kaso tunda ai duka ya kawo mana fariko ga irin tasu ga irin tasu in bambance ba sai ce wa ta farikun to sai wasu kuma jama'a sun ka zo daga cikin jama'an nan da sun kai balaguro dangance da gane Allah ko sun maƙalu sai sun ga ce alasma'u qad ji'tukum min matla'il imani alasma'u ku saurara qad ji'tukum tabbas min zo muku min matla'il imani daga maɓullar imani min ardi taibata من مهاجر أحمد بالحق والبرهان والتبيان daga ƙasan nan ta taiba ita ta madina ko min muhajiri ahmadin inda muhammadu ya ƙaura bilhaƙi mun zo muku da gaskiya wal burhana da hujja wati biyani da bayani cikakke sai ce safartu fi talabil ilahi fadallani alhadi alaihi wa muhkamul qur'ani safartu nayi tahiya na fi talabil ilahi dan neman abin bauta fadallani alhadi sai ya nuna mini mai shiryarwa alaihi ga ubangiji ko wa muhkamul qur'ani wanda shina mai hukumtawa da qur'ani ma'a fitratin rahman tare da kuma halitta ubangiji jalla jalaluhu wa sarihi aqali da kuma mabayyanin hankalina fa ta kili bi bayani ka hankalci ho bayani na fa kili bi bayani ka hankalci bayani na muna fahimta abin da suka faɗa wanga da ya zo to shi ya ce cikin tahe-tahe ne ya isa matsalai imani inda imani ya bullu ina na shi na madina ko inda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kaura ya ce ya zo da gaskiya da hujja da cikakken bayani shi na ce na yi tahiya dai in gano ubangiji fadallani alhadi alaihi wani da'a alhadi annabi muhammad sallallahu alaihi sallama ya ce sai shiryayye ya nuna mini shi wanda mu kamar ƙur'ani ya ce kuma tare da halittar ubangiji jalla jalaluhu ko da kuma sarih akali tunda ana aiki da shi kamar cikakken hankali don haka ka hankalci bayani na فتوافق الوحي السريح وفطرة الرحمن والمعقول في إيماني yace fatawa faƙal wahayu sai wahayi ya yi daidai a sarihu mabayyani wa fitratun rahman da kuma halitta Allah tunda akwai wasu abubuwa halitta ma tana nuna maka su tana nuna maka akwai Allah ba sai an karanta maka aya ba sai ce wal ma'qul fi ima da abin hankalta cikin imani na shahidu bi anna Allah jalla jalaluhu mutafarridun bil mulki was sultani shahidu sun shaida bi anna Allah ya shi Allah jalla jalaluhu ko mutafarridun bil mulki ya kadaita da mulki was sultani da kuma iko wa hawal ilahul haqq kuma shi na Allah gaskiya la ma'buda illa wajhuhul a'la al-azim shani babu abin bauta sai wajahu daga nan ka san akwai tauhidi sai huska ta maɗokakkiya mai girman sha'ani bal kullu ma'budin siwahu fa batilun min arshihi hatta al-khabidu dani bal kullu ma'budin siwahu duk wani Allah duk wani abin bauta wanda ba Allah ba fa batilu fatacce na min arshihi wanda ya daidaita daga arshi ne ko duk abin da za a bauta ma daga wanda ba Allah ba daga al'arshin Ubangiji hatta khabibil dani haccan kasan kasa duk fabatilin ko wa ibadatu rahman gayatu hubbihi ma'a zulli abidihi huma qutbani wa ibadatu rahman gayatu hubbihi bautar ubangiji shina matuƙar sunai a ce ka kai matuƙa wajen sunai shina bauta kai ma'a zulli abidihi tare da kuma mai bautar shi kaskanta kai ne kuma wa'yanga kutubani suna mayya-mayyan jagororin al'amurra abinda an bauta a abinda an jagora wajen bautar Allah alhubbu ma'azzul alhubu shi dai bayyi muna ganiya son Allah shi dai ba zai wadatar ba sai ka gama da ni da kaskantar da kanka gare shi wannan kaga kaskantar da kai shi na za ka bauta mai kama bayan kana so dai to bautar da za ka yi mai ita ta kaskantar da kai wa alaihi ma falakul ibadati da'irun ma dara hatta qamatil qutubani wa alaihuma akan wayanga abubuwa bina alhubbu wa zullu ko falakul ibadati falaki na ibada musa abin da ce ma falaki ko kamar falaki inda rana da wata masabkin nan suna falaki to suna masabki na ibada da'irun a falakul ibadati da'irun suna falaki na ibada da suka zazzaga yawa ma dara hatta qamatul kutubani ba su kyakkewa yawa face sai waɗanda abubuwa biyu sun ainihin tsayu sai an samu mi alhubbu wa zullu ko idan ba a samu ba alhubbu a azullu ko akwai alhubbu to ban gana tun za ga wani shi na son Allah amma kuma bai da kaskantar da kai ne ga Allah muna fahimta wani abubuwa wani zai ce shi ba Allah na ko shi na son Allah amma shi shina jin izza a tashi rayuwa wani shina ganin kamar shi ma dai wani Allah Allah na to dole shi Allah bayan an so shi sai an kankantar da kai an nuna sai ka nuna mai kai ba kowa na ba baka isa ba baka iya komi a wa madaruhu bil amri amri rasulihi la bil hawa wan nafsi wash shaytani ina gani abun shi na da kan tsawo a na ya kamata mu tsaya mun ka dawo sai mu samu wani wuri ko baya-baya ko inda mun ka tashi za inda inda ya kamata dai mu tashi a gana eh eh sai mu tashi wa ibadatul rahman gayatu hubbihi ko insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana